الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وألل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام الصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يو أصبر عشرين دبيو جوة رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 23 ga watan April haihuwa Annabi Isa alaihi salatu wassalamu shekara 2022 mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الذين باهوهم من أهل الكتاب من سياسيهم وغضب في قلوبهم الرعب alright فريقا تقتلون وتأسرون فريقا
alright وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تدعوها alright وكان الله على كل شيء قديرا
to alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin suratul ahzab inda Allah subhanahu wataala yake gaya mana abinda ya saukan ma banu quraiza wa'inda sune yan gaba dai gaba dai wajen yakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Ka'ab bin Ashraf da Huwayyi dan Ahadab wa'inda dukkan wannan wuta ta wannan jihadi su ne suka kunna wannan fitina tsakanin masu imani da kafirai so sai ya zama kamar yadda na faɗa tun shekaran jiya mala'ika jibril ya zo ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya cire kayan yaki sai ya ce ya rasulullah idan ku kun cire kayan yaki ai mu ba mu cire ba Allah ya yi umarnin a yi maza maza a tafi banu quraiza duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya yadda sallar la'asar ya yi ta sai a banu ƙwaraiza wanda mun yi wannan karatun tun shekaran jiya to shi kenan shi ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai ke gaya mana abin da ya saukan ma wa'innan yahudawa na banu ƙwaraiza sai Allah ya ce wa an zalar lazina zaharuhum allazina zaharuhum wanda suka yi fito na fito daga muzaharatun fito na fito min ahlil kitabi daga cikin ma'abota littafi sai Allah ya saukan musu min sayasihim daga cikin ganuwarsu menene Allah ya saukan musu ya saukan musu da wani irin tsoro da musiba wa qazaba fi qulubihim ru'ba kuma Allah ya jefa tsananin tsoro a cikin zukatansu ma'ana wa'annan banu ƙuraiza wanda suna ganin shikenan ƙuraisha sun tafi za su miƙe ƙafa ina kawai kansu an kawai suka ga rundunar Allah da manzo Allah ta zo ta kewaye garin ba shiga ba fita kuma su kadai ba sa iya yakan manzon Allah ba su da makaman da za su yaƙe shi ba su da ƙarfin da za su yaƙe shi to wannan sai ya jawo Allah ya jefa tsoro cikin zukatansu shine tun cikin ƙarshen Ramadan har farkon Shawwal suna cikin wannan tashin hankalin ba a bar su sun fita sun kasuwanci ba ba a ce musu komai ba ana jiran hukunci daga Allah shine wanda ƙarshe suka yi ta tuba kamar yadda na faɗa ɗin nan suka yi ta tuba suka yi ta tuba ƙarshe Allah subhanahu wataala ya ce to yanzu a nemo wanda zai hukunci aka nemo Sa'ad bin Mu'az ya ce duk wanda ya balaga daga cikin sa a yanka shi to shine Allah subhanahu wataala yake ga mana cewa waɗanda suka taimaki kafiran nan daga cikin mabota littafi Allah ya saukar musu da wani tsoro a cikin zukatansu fariqan taqtulun wasu daga cikin su Allah ya ba da umarni a ranka kakkashe su su ne manya-manyan su kenan wata afiruna fariqa kuma ya zama ana ribata wasu daga cikin su su ne matayensu da ƴaƴayensu duk Allah ya maida su a matsayin bayi baligansu da masu hankalinsu da magidandansu duk aka kashe su baki ɗaya Allah subhanahu wataala kuma sai ya juyo kan masu imani sai ya ce ba ku ga bai wanda ne muku bane wa awrasakum ardahum wa diyarahum Allah ya gadan maku da ƙasarsu ta zama wannan ƙasar tasu ta zama fai'a ga musulmi duk abin da musulmi ke so zai je yi a garin Allah ya ban mai da binan shi da binan su sun zama naku gonakin su sun zama naku dukiyoyin su sun zama naku wadi ya rahu Allah ce da kuma gidajen su hatta gidajen su suma sai Allah ya mallaka ma masu imani wa amwalam da kuma dukiyoyin da suka mallaka domin su ba korarsu akai ba ba ijla'i akai musu ba a'a su kashe su akai aka kwashe dukiyoyin su Allah ya ce ya rasulullah ba ma nan kadai abun ya tsaya ya tsaya ba wa ardan lam taqauha da wata ƙasa ma wadda baka taka ta ba an ce ita ce ƙasar Farisa da Rum wayannan ƙasashen guda biyu manzo Allah bai je su ba amma dukkan su kafin manzo Allah ya shekara ashirin da komawa ga Allah sai da musulunci ya mamaye kasashen baki ɗaya. Rumawa sun ke yaƙi, amma sai da ya zama cewa da Allah ya tura masa rundunonin Allah da manzon shi sai ya zama cewa ba sa iya wani motsi haka aka fatattake su aka cinye ƙasar. Ji farisa da dagiya da taurin rai, amma jiyan da Allah ya masu. su ma Allah subhanahu ta'ala ya sa anya aka ci kasar baki daya su saboda nasara ma yadda Allah ya gaya mana alif lam mim gulibatu rum wa hum min ba'di galabihim fi bi'iznillah al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin bi nasrillahi yasawun yasha zaka Allah ya ce ma annabi Muhammadu wa ardan lam taquha ya rasulullah da wata kasan ma wadda ba sai ka je da kafarka ba almajiranka sahabbai su za su je su ci wannan kasar wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah ya kasance qadiran mai cikakken iko ne ala kulli shay'in akan kowane abu yanda Allah ya gudanar da nasara ya koro in can kafiran to haka nan kuma zai baka nasara ka ci nasara akan yahudawa ka ci nasara akan farisa ka ci nasara akan rom نعم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا إن كنتن وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمؤمنات منكن أجرا عظيما وبايعن Allah subhanahu wata'ala ya gama gaya mana yadda aka yi da Yahudawa an fatattake su saboda sun taɓa mutuncin manzon Allah. Sun ƙulla alƙawali da manzon Allah, sun walwala alƙawalin, to nan sai Allah ya ce, to bari in dawo gidan annabi ma. Ko kuma matan shi, kazan mai gida, ai matan shi sun fi kusa da shi ko? Allah ce to ko kuma matan shi kuka ce za ku yi mai abinda ba haka ba to wa abinda zai biyo baya ho ba zai kyau ba abinda ya auku wata daga cikin matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce tace manzo Allah tana ma annabi shagwaba tace ni abinda nake so ka sai mun so nake kai ka sai mun zobe na zinari manzo Allah alaihi salatu wassalam sai ce ba komai da kuma ya zama manzo Allah bai da hali bai da halin da zai sai mata zoben zinara sai manzo Allah ya je ya samu zobe na azurfa da ya samu zobe na azurfa sai ya je inda ake yi ma azurfa wanka da da da, ruwan zinari sai ya ba da zoben sai aka yi mai wanka da ruwan zinari don ya faranta mata ya kawo mata ana kawo mata ta duba ta duba ya ce ya rasulullah to ai wannan zoben wanka aka yi mai ni gaskiya ban yadda ba na zinari nake so ka je ka siyo min manzo Allah fa na zinari nake so manzo Allah ya bata baki yana bata baki tana ƙara cirewa ita bata yadda ba radiyallahu anha yawa dan kanka saki layi kace ita bata yadda ba to shine Allah ya ce a ya rasulullah matan naka duniya suke so ko an ce dalilin wannan ne aka saukar da wannan aya wasu kuma sun ce wasu malaman tafsirin suka ce a'a wanda shine mafi bayyana cewa wata rana manzo Allah alaihi salatu wassalam lokacin fitowar shi yayi sai aka bai fito ba dama ya ga manzo Allah bai fito ba jama'a sun taru sai na Abubakar na zuwa ya sallama to da abubakar ya yi sallama sai maza Allah ya ce abubakar shigo sai su yi maganganun da za su yi wani lokacin ma sai su fito suna tattauna abin da suka so mu tattauna a cikin gida da abubakar ya ce salamu alaikum sai maza Allah ya ce a ce shi ma ya dakata sai da umar ya zo an taru ya zo ya leƙa ya ce assalamu ala ahli baitin nubuwa ba ya mai izini ba assalamu ala ahli baitin nubuwa ba ai mai izini ba da yayin nauku sai ya ce ma Abubakar to Abubakar yau gidan nan ba lafiya tunda nake ban taba yi manzon Allah sallama ba in ma dai ya amsa sallama ko kuma ya min izini in shi akwai abin da ya awo shikenan zuwa can sai manzo Allah ya ce ma Bawwa mai tsaron koba kace Abubakar da Umar su shigo su kadai suna zuwa suka iska manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gefe guda ba su saba da ganin yanda fuska suka saba ganin ta ba manzo Allah ya dan canza fuska haka su kuma ga mata yan nashi guda tara su ma sun zauna amma akwai radiyallahu anha da radiyallahu anha suna kusa da ma'aikin Allah shikenan da suka shigo suka zauna sai na Aisha ganin sai na Abubakar ya shigo sai ta janye makamanta sai ta koma gefe sai na Hafsa ganin sai na Umar ya shigo ita ma ta sauta ta tausasa magana ta koma gefe sai sai na Umar ya ga me zai yi ya ba manzo Allah dariya annabi ya saki fuska ya ji menene matsalar gida sai ya Rasulullah ita su mata haka suke idan suka ji yunwa su ladabi in suka ƙoshi kuma su tada tsiya ya rasulallah yau baka ga yanda ne da uwar gidata ba wai ta zo ta kallafa mun wai sai na nemo ta wani na nemo mata wani irin abinci wanda wai shi in bata bamba da wannan abincin ba wai yau ba zan fita gida ba sai manzo Allah ya saki fuska ce ka gamsu na ce su ma da ka gamsu na yanzu abin da suka yi kenan tsare ni suka yi nan gur wai sai na sai na ba su kawar duniya ka gamsu nan gur sai fuskar sai na abubakar ta canza ya ce aisha yanzu lalacewarki ta kai ga kina matsa ma manzo Allah kan abin da bai da iko da shi kafin manzo Allah ya magana ya sai na abubakar ya makare ta shi ko sai na umar ya sa hannu ya buge hafsatu su ko wanda ba su da iyaye ko ce ta waje sai manzo Allah ya tashi shi haba haba abubakar haba umaru na fa kira ku ne ku yi mana shari'a ne gaskiya ku bashi gaskiya shi mara gaskiya ku nuna mai rashin gaskiya shi ko ni ne ban da gaskiya ku gaya mara rashin gaskiya ta sai na mu sai da shi ya rasulullahi ubangijin da ya saukar maka wahayi bai saukar da kai da karya ba su ne ba su da gaskiya manzo Allah alaihi salatu wassalam ya jawo sai na Hafsat ya maida ta bayan shi yana kare ta daga sai na Umaru sai na Aisha ta taso ya maida su baya yace to ko haka ake adalci shari'a za ku yi mana kenan kaga gida ya dau wuta wayancan sun waje manzo Allah ce ku dawo ku dawo suka dawo aka zazzauna ga sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sayyidina Umar sai ya miƙe yana cewa fa in tazahara alayhi fa inna Allaha huwa mawla wa jibril wa salil mu'min wal malaikatu ba'da zalika zahir wannan ayoyin a bakin sai na Umar aka fara jin su sai in kuka yi ma annabin nan fito na fito to fa Allah na san abin shi majibincin shi ne mala'iku za su taimake shi mu'mine ma za su taimake shi Manzo Allah alaihi salatu wa salam da ya ga sun yi la'asar yace Abubakar kuma ku tashi mu ita mu je mu sanar da mutane abin da Allah ya sanar da mu nan gun manzo Allah daman kofar fita yake nema amma ko bai samu dama ba sai da wa'annan suka zo ya samu ya fita tare da su to annabi Muhammadu fa kenan kafin a fassara ayar kan a fassara ayar kajiyan da ma'aikin Allah ya zauna da mata dan ne dan ya koya mana tarbiyyar zamantakewa da mata da a ce duk matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda sahabbai ke kwantar da kai na'am ya rasulullah na'am ya rasulullah to mu yanzu da tamu ta taba ka kashe ta zaka ba a koya ma yanda zaka saita ta ba to shi yasa sai Allah ya dauki halin matantaka sai ya tsora ma matan annabi kuma ya tara mai su da yawa kai kai wuta kai hudu shi ko alaihi salatu wassalamu guda tara ya zauna da su lokaci daya kuma saboda kyawun hali kowace daga cikin yin an ce wace ce yan lele ta ce ni ce kaga a wannan kadai ya kamata mutane mai makawunan mu adalci magana halin mata sai Allah ba ka iya musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ba mai mutunta su sai mutumin kirki ba mai wulakantar da su sai mutumin banza yace su kuma ba wanda suke wulakanta sai mutumin kirki ba wanda suke girmama sai mutumin banza da ta fahimci ba ka san ɗaga magana to ita kuma ɗaga magana take da ta fahimci ba ka san a shigo gidanka a ce ana hayaniya gidan wani ita kuma abin da take so ke amma daman da da da taimaka tuntube ka ce kin ci kaza kaza bari in taso sai ka ji ta yi mukus haka suke haka suke to da haka su mata a shari'a su zama da mata larura ne zama da mata a shari'a larura ne da Allah yanzu zaka je ka sa wuka ka yake jikin ka dan ka zauna da rauni to yanzu zaka iya zama ba mace zaka iya zama ba mace to ita kuma matsala ce manzo Allah ya ce fa innahunna khuliqna min dila'in a'was fa in istamta'ata biha istamta'ata biha wa biha iwaj fastawsu bin nisa'i khaira yace dama ita mace an halice ta ne daga kashin kirji mafi karkata kashin kirji na sama to daga nan aka halice mace da aka a karkata take manzo Allah ya ce in ka ce wa zaka bi da ita sai dai ka karya ta in ka ji daɗi da ita yau ce ma abin arziki ka ce Allah ya miki albarka an gode Allah ya sa albarka gobe da ta yi halin ya kace daman na san haka kike sai ka zauna lafiya amma kace kai dole sai ma abin kirki a kawo halar da kanka kaji annabi alaihi salatu wassalamu ma da an yi maganar zafi a sahabbai Allah ba sai da Umar muke kawo ba to wani mutum ya taba zuwa gidan sai na Umar matar shi ta kunna shi yace yace bari in je in ga mu Umar dan Haddabi a kira ki fada ai maki kaza yana zuwa gidan Sayyidina Umar ya ce salamu alaikum kawai sai ya ji matar Sayyidina Umar tana ta ni wannan wulakancin na gamu da shi na gaji da shi ana nima ta amirul mu'minina amma duk abin da kaga dama yana da Allah ki hakuri ya hakuri ya hakuri matar shi ba wannan mai kai kara he kwana Sayyidina Umar da ya sallama shi kuma ya fito ya hango shi ce kai malam bismillah ba kai bane kai sallama ya ce eh ni ne sai to lafiya ce ai na zo in gaishe ka ne kuma baka hito ba shine zan wuce ce a a kai dai ka gaya mun tsakaninka da ubangiji annabi Muhammad ce wallahi mata ta ce sai mun kaza sai mun kaza ce to gidan annabi ma haka suke kuma wannan bai hana a ce masu radiyallahu anhum ba saboda sunan su matan manzon Allah wata rana sai na Hafsat ta je gida gaida sai na Umar sai ta iske matar shi da yake ita mahaifiyarta ba ta gida ta iske matar sai na umar tana ta gaggaya magana ita ma sai ta shiga wai za ta kare ma ubanta faɗa yace ke dakata dakata sai ta ce mata a to ai wannan ba wani abun ban mamaki bane dan na daga mu baban ki murya ai ke ma kina daga mu mai gidan shi murya sai na umar ya dawo faɗa ce ki amsatu yanzu irin abin da ake min ke ma irin haka ke ma annabi yace to wallahi idan kina wannan ko a gaban zatin Allah zan ji kunyar gamuwa da ki da haka wannan shine abin da malamai suka ce matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun nemi wasu kayayyakin duniya ne manzon Allah bai masu ba a wata hikaya kuma an ce a'a wasu daga cikin su ne suka kai koke cewa gashi yanzu matan sarakan duniya suna zuwa amma in sun zo dakunan su suna rasa inda za su aje su ka san mace na daga alfaharin ta daga kujerun ta manya manya ko ga kadir ga kaza a ce ai ɗakin ta duk dangin zuwa mai ɗaki kamar nata to baki su zo amma mu ba san inda za mu kai su ba sai Rasulullah ka roƙa mana Allah ya ba mu duniyar nan mu ma mu ji daɗi Wanzu Allah ya ce a an ba ni zaɓin taban ansa ba na ce ina son in rayu muskini to shi ne fara jiyallahu ana ta tashi ta kofa ta ce su wai an masa addu'a Allah ya ba su duniya in ba a ba su ba annabi ba zai fita ba to duk dai zaka ta jin da kaya da hadisai mukhtalifat masu sassaɓawa a cikin ruwaya kuma manzo Allah alaihi salatu wassalam da ya zauna da mata maza Allah ya zauna da mata ne guda tara akwai sai na Aisha sai da Hafsa sai da na Ramla sai da da Hindu Hindu binti Umayya sai da na Sauda sai da na Zainab binti Jashi sai na Zainab sai na Maimuna sai na Safiya mata tara manzon Allah ya zauna da su a lokaci ɗaya can kuma da man Sauda da Khadija sun yi wa Fati to wa'annan matan da manzo Allah alaihi salatu wassalam ya zauna da su sai da ya zama cewa a gidan ma suna da tim akwai masu goyen bayan wance akwai masu goyen bayan wance nan kaka ga gidanka ana yi kace ni gidana kai ta kai ta la haula a'a gidan annabi ma ka fi akwai sai na Zainab binti Jahash Allah ya kara mata yarda ita ina ganin ita ce ita ƴan uwan manzon Allah ce to sai ya zama manzon Allah alaihi salatu wassalam duk wani abu da aka bashi na muhimmi ya kyauta sai ya ce a kai ɗakin Zainab to kuma har sahabbai suka fahimci cewa idan ka ba da ka ba da kyauta in dai ana son annabi ya ci ba mutanen gida su cinye ba to a ce a kai ma Zainab to su kuma sauran matan ashe abin na damun su rannan kawai sai wata cikin su tace to kun ga Zainabu za ta kwace annabi yayi kamata ayi sai abin da ya kamata mu yi akwai wani abu kaman gawasa ina jin gawasa ake ce mai suna ce mai magafir ai kaga ita gawasa ai ba ta da dadin ci haka manzo Allah shi kuma duk wani abu da za a ce bakin shi bai da dadi bai san shi sai suka ce abin da zamu yi ma annabi da ya shiga ɗakin ta ya fito duk wanda ya shigo ɗakin ta kawai ta soke hancinta ta ce annabi na ka ciwo ga wata bakin ka da bakin ka yake ko ga wata ka ciya rasulullah me kai ka cin wannan abu shikenan eh haka za a yi haka za a manzo Allah na zuwa ɗakin ta ya shawo zuma ya fito kawai sai wanda ya shigo ɗakin ta tare hanci Allah ya rasulullah ka ji bakin ka inda yake wani kuwa ga wata fa ka ciya rasulullah annabi ce a ni ban ci to dai watakila can inda ka abin nan can aka sa maka ita ka je ka bincika ya wuce ɗakin duk ya zagaye matan kowace ta ce mai haka an kulla ma ki rage annabi alaihi salam ai ba ma'asumai bane annabi alaihi salatu wassalam shikenan sai ya ce to yayi alƙawari bai ƙara shan zuma ita kuma wannan ta ɗaki manzo Allah ya tambaye ta ce ni Rasulullah ba shikenan manzo Allah dai a takaice dai annabi ya ta dai daukan matakai ya za a yi walwala mushkila tunda wani wa'ayi bai zo ba to rannan ita wannan da aka ce ta samu annabi wannan abu sai cikin yan tim din waccan kuma sai aka samu matsala ita dawo wannan tim din sai take gaya mu wannan cewa to kewa wannan mushkilar da aka yi ta cewa annabi ya ci ga wasa wance ce wajen kulla ta ce kaza kaza kaza sai zuwan ce ce ta ce to bari kawai manzo Allah na ɗakin wadda aka ce kai mu je sai na Aisha yana ɗakin sayyidina Aisha alaihi salatu wassalam ita kuma sayyidina Zainab ta zo tana fada tana cewa kin kulla mun makirci kin ce na sa mu annabi kaza sai manzo Allah ya wago shi to ki Aisha baki da abin da ake faɗi ne ke baki da abin da zaki maida ita kuma sai na Aisha daga tashi ai faɗi mata akai da baki sai ta faɗi da baki kawai tana tashi kawai sai ta cace ni sai da na Zainab kawai sai kokowa kankace mai takada ta manzo Allah ya tafi subhanallah ya raba ya raba sai ce ke Zainab abin da yasa kika ga rayi maki haka dan ki gane ai gidan Abu Quhafa Aisha ba abin tarba bace ta fi karhin ki ki daina mata haka ita kuma Aisha sai ta ji kamar an zuga ta tana huce ce ke kuma kin ban kunya baban ki mai hakuri mai juriya a ce irin kike irin wannan fada Aisha ta ce daga nan nema Allah alƙawari ban ƙara yin halin da ba na ubana ba in koma ga Allah. Za ka ƙara faɗa? Za ka fasu Lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya aro sayyidatina Safiya wanda sai na Safiya ita asalinta tana daga cikin Yahudawan Khaibar ne diyar sarki ce ba. Da manzo Allah ya ƴanta ta ya mai da ƴancin shi ne sadakin. Da aka kawo ta Madina sai manzo Allah ce kaga akai ta gida akai ta wajen kamar mu nan mu ce mace mai yin shampo ko kitso ai mata kitso shikenan da aka je akai ta wasu daga cikin matayen manzo Allah suka ce mu annabi ya rasulullah za mu je mu gano ta da suka je suka gano ta suka ga kyanta suka dawo aka ce Aisha albishirin to lallai fa annabi ya yi mata wai Hamsat to da manzo Allah ya ji an masa wannan tsegumin sai shigo ce to wake Aisha da Hafsatu kowa na zuwa ya gano amarya ta ku ba za ku ba ku je ku gano ta mana suka tafi da suka je suka gano ta suka dawo to sai suka tsaya a wani guri suna tattauna to yanzu ya za su kullo mu lamarin wannan kikkiawan mata kuma ɗiyar sarki manzo Allah ya ga sun dade sai manzo Allah ya ji koran halin su ka ce ana ta ana dambe da amarya maza Allah ya bi hanya yana zuwa kawai a hanya sai gidan su sai sai ya hafsan lafiya Aisha ba ku gano ta bane sai ɗaya cikin ta ce mun je mun gano ta mun gano ta sai dai yar gajera ce sai maza Allah ya ce mata to kiya kiya kike aibata halittar Allah ɗaya kuma kawai da ta wasu ce innaha yahudiya ai ba yahudiya ce sai maza Allah ya bawa shi ya ce walakin amanat billahi wa rasula sai dai ta yi imani da Allah da annabi yanzu nan wani karatu aka koya ba kayi amaryarka yau za ta tare an zo an ce ba yahudiya ce an ce yar gajera ce wada ce ba sai ka ji ka kai mari ba kana kite gidan ubai sai manzo Allah ya koya ma in sun maka ga yanda za ka yasa Abu Hamid Al-Ghazali a cikin Iya Usunna da yazo babu mu'asharatul mu'asharatul nisa sai da ya kawo abubuwa goma sha biyu ya ce wajibi ne duk mutumin da ke da mace sama da ɗaya wajibi ne ya ɗauke su wajibinka ne in da kana da mace sama da ɗaya wajibi ne ka ɗauke su dama shi mai mace ɗaya ba ma a maganar shi kawai a zero ne a karon kallon daga ciki ya ce dolanka ne dolanka ne ka ranka bayyanar da soyayya ga wacce kake tare da ita ko da ta munana maka yace kuma wajibi ne ka zama mutakallibu siyasa mai juya lamarin siyasa a cikin su kakka yadda a gidanka a gane aike na wance ne kawai yau in kana ɗakin wannan in ba da sata ansa in kana ɗakin wannan yau ko da ka kun kwana bibi kake da ka kwana ɗaya gobe na yi wajen la'asar kawai ka canza fuska ni gida lafiya wallahi ni gaba kaman ban kwana ɗakin nan ba yanzu kuma can zan koma ma yau wallahi ni shi yasa da raina ya faci kaga in mai ci to kai hakuri ai gobe da jibi ne ka dawo ai dan dai abin da ya gade yanda yake ne kawai kaga me za ta ce da ita ake ne ko to kuma da kaji ɗakin wata kashe wallahi tun la'asar na so in dawo tun la'azar na zo in dawo kuma wallahi abubuwan ne da ki bari ni ba shi yasa ki kika nike zo da rana ta kusa faduwa in dawo ɗakin hankali na na na kaga ka buji wannan sai ka zauna lafiya to suna na imamu imamu al-ghazali ya zira su abu goma sha biyu yace ku shiga ciki yace ka rinka ba su abin da suke so ka rinka gaya musu sunayen da suke sha'awa har sai da ya kawo misali yace kaga manzo Allah alaihi salatu wassalam yace idan zai kira sunan Aisha tarhimi yake mata sai dai ce ya Aish sai kuma ya Aisha wai sunan ma saboda soyayya tausayin shi ai ya Aish to kai ko tun daga kowa gida zaka fara rara kama matar ta kira abba wata rana manzo Allah saboda iya zamantakewa fa yazo ya iske sai na Aisha ta dan yi wani jim haka yace Aisha lafiya ta ce kai na ke ciwo shi ma sai ya zauna ya ce wara asa ni ma kai na ya kama ciwo tunda naki na ciwo yake nuna amma kai haka kake to da haka ƴan uwa dai a takaice manzo Allah ya koyar da mu halin zamantakewar mata ko manzo Allah ya yi hakuri da mata to da haka sai Allah subhanahu wataala da ya ga lamarin nasu zai ƙetare waje sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulli azwajik ga sako daga gare ni ka gaya ma matanka kai daga jin wannan siyakin ka san akwai magana ko mutum ne ce wani ka gaya ma matarka akwai wani abu kulli azwajik ka gaya ma matanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha idan kun kasance kuna nufin zaman ku da annabi ba dan Allah kuke son shi ba kuna nufin samun rayuwar duniya ne da adan duniya fata'alai to ku zo umarci ukun ni da kaina zan muku mutu'a Allah ya ce umarci uhunna alal musi'i wa alal muktawi qatu mata an bil ma'ruf haqqan al musin Allah ya ce to ni da kaina zan sa a yanka abinda za a ba ku ya sake ku wannan shi mutu'a din nan wani abu ne mai kyau wanda da yawa al'ummar musulmi suna kau da kai game da shi idan mutum na da mata sai kuka rabu to shari'a musulunci ta tana shi lokacin da ta gama idda a gidanka gidan wani zata gidansu zata koma to kada ka bata ta tafi hakan gwargwadon arzikinka yar dubu ashirin ce dubu hamsin ne dubu ɗari ne gwargwadon arzikinka ka ce to wance gashi dai Allah ya kawo ƙarshen zaman mu ina ganin za a daidaita za a daidaita to ga yadda Allah ya hakin gama idda to na san kuma yanzu in kin koma gida ga matsalar biyan haya ga matsalar abinci ga matsalar omo ga matsalar waye kin ga wannan dubu hamsin in kin je ki samu dan jalin da zaki ja wanda zaki rika rayuwar ki kafin Allah ya kawo maki wani da Allah yanzu wannan idan kai mata haka kama kaddara saki uku ne kai mata wannan ta tahi ta je ta aure wani shan bata ji daɗi ba da Allah ya wannan ya aka zaka ce kai mutum ya wata gama idda da Allah ka fara kewaye kewaye ma za ka aika aikin kanta da ka aika to amma ka zo ka saki mace za ta kwashe kaya kana kin cika zaka zaki tana Allah ya tsine ma kana harbin bokitinta tana harbin kwananka randa kuma kake so a koma yake ta kewaye kewaye ko wane ne mai mutuncin da uban ke jin magana a je dai ai kaddara ce an kaza musulunci bai ba da haka nan gun mazaje ɗabi'o'in da muke a wajen sakin mata bai kamata ba Allah ce mana ya faɗi ma kun sake su la takhrujuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna wa aishatu mubayyina yan ka saki mata ka fitar da ita daga ɗakin ta tunda ba gidan ubanki bane kaza kaza sai kin bar gidan nan to kai ma na babanka ne Allah ce su ma kada su fita sai dai in an ga za zo da wata alfahasha fitina za ta rinka kulluwa to amma koda shi mijin ya ce a zauna ita kuma sai ta ce ai yadda ta bar cikin uwarta ta bar shi kuma kwana biyu ka ganta to duk kauce ma shari'a ne da ka'idojin shari'a Sadaka mu rinka yin saki na sunna. Haka nan a wajen sakin nan in za mu yi shi mu rinka kokarin sakin da aka koyar da mu duk abin da mace ta yi maka kai mata saki uku. Yi mata saki ɗaya. In ma ya kama, kan saki uku ma, kan saki ɗaya ma abin da musulunci ya gaya mana. Ko? Wallahi ta kafu da nashuzahunna? Fa'izuhunna. واجعوهن في المغادي وادعوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا duk mugun halin da ga tana yi Allah cewa yi mata wa'azi kai ta mata wa'azi kai ta mata wa'azi wancan abin da kike Allah ya hana annabi ya hana wannan abin ba daidai bane in ka gabata jin wa'azinka kula da malamin da take jin wa'azin shi kowace malama kowace mace tana da malaminta ta yadda da shi to samo wannan malamin ka samo azozin shi masu zafi ka ranka kunna mata sai kaga ta bari to da amma abu sai zagi sai bugu sai la'ana sai sai to kai baka da yaya kai in aka yi ma yayanka haka zaka ji daɗi Allah shi ai kai mata wa'azi mu alhamdulillah da muke karanta wa islamiyya duk mun san irin wa'annan matsalolin na ja bari a guraren wa'azi yake cewa wani idan ta kace ne iyayen ma ba su iya walwala rikicin he mu da muka san halinta akwai wata ta tada irin wannan masifar ta yi wannan ta hana gidan zaman lafiya wannan kawai sai Allah ya mamajin ilhama ya ji tuntunin an magana tana cewa malam izo malam izo kawai ya zo ya samu shi malam kaji kaji ya ce to da kaji ka ce ina gaishe ta kawai haka za ka ce mata wannan wai ce wannan ba su bacci ba ta maje ta kai karar shi ta ce to ta dana musiba ka zo ka ɗauka ina zuwa gidan ce salamu alaikum da ta ji murya ta ta shige bayi to malam da yake ma bayani an yi dan kwana uku hudu kawai sai ya zo waje na da irin burodin nan manya manya guda uku ai kaga iza bukata ta biya kaga Allah shi ake musu wa'azi in kai wa'azin ba su ji ba Allah ya ka tsaurace musu a wajen kwanciya ai suna da sha'awa su ma suna da bukata manzo Allah ya ce bukatan mace ma ninki 99 ce kan da namiji kayan musamman mata da kishiya daga in ranar ranar girkin ta ne ta ganka murtike sai ka gamo hero wajen mai shayi can wajen sha ɗaya da rabi tukun ka zo ka shiga in ka shiga ɗaki kawai ka jingina da bango can kai kai ta mun sharanka kawai kai banza da ita ta ji ko can da an yi isha'i kana gida ai kan hira ka dinga cewa kin ga wayan nan kin ga kaza kan ana kyankita dariya sai ga ta shiga tetayin ta Allah cewa in ku suka yi wannan in duk bai yiwu sai aka ce wadribu kunna ku buge su amma manzo Allah ya ce wadraban ghayra mubarak ka kawai ka ce tun da an ce an muke ta baran je kasuwa iso bulala a bugu ba mai cutarwa ba Allah ya ji karshe malamin mu malamin malaman mu liman sa'idu da malam mai jan baki ya ce wato ribohun sai ce ku buge su idan za su bugu kai ce ta ku buge su idan za su bugu Allah ya ji kanshi gani yan wa to kaga dinnan musulunci yana koya ma tarbiyyar da zaka zauna da mace ne amma mu haka muke yanzu wannan ke jawo mana sake-sake kullum ka je kotun nan da ake cewa kotun shari'ar musulunci in ka kasa mutanen gun uku za ka iske kashi biyu mata ne saki saki saki alƙalai ya zama masu musiba dole su saki saboda mugun halin mu maza ne da kuma su ma matan mugun kishinsu da mugun hikir a cikin zuciya ba aure ki aka aure ki wani abubuwa Sudaka lallai ne mu koma duk abin da za ka yi cikin mu'amala ka koma cikin zamantakewan manzon Allah da mata duk abin da matar ka ce maka wallahi in aka gaya maka wani karatun aka ce a gidan annabi aka yi cewa za ka yi wannan hadisin ma ƙarya ne akwai fa wanda aka zo za a yi manzo Allah ya je biko gidan sai take cewa annabi alaihi take cewa annabi ya ce to yanzu tun da ke kika zo kuma ni na zo biko to in fara magana ko ko ke za ki fara magana sai ce to ka fara magana tun da an ce kai annabi wannan kalma in aka cewa ta afishi ba ba gaskiya bace amma manzo Allah ya ce ashhadu anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ina tabbata ni annabin Allah ne da babanta ya taso sai manzo Allah ya ce ya kare ya ce tashi mu je gida tashi mu je gida baban na kai bugu ma annabi na jan suka tafi da suka je wata ran ana zo ne manzo Allah ke cewa ya ba za ki tuna ran da nake kare ki daga lafiyayyen hannun nan ba sai ke da ya ce Rasulullah abu wannan magana ai ta wuce amma kai cewa kawai za ki wallahi ƙarya ne kace na sake ki kai duk an tara zuri'a ku kun kai darajar ballin gashin annabi ga abin da aka gaya mai yi hakuri ya ayyuhan nabi ya kai annabi kulli azwajika sako daga Allah ka gaya ma matanka in kun tunna turidnal hayatad dunya wa zinata idan kun kasance zaman da kuke da manzon Allah kuna nufin rayuwar duniya ne da adan duniya shi kuke so fa ta'alaina ummati ukun babu matsi ku zo zan jiyar da ku dadi zan ba ku abin da ake sakin mata wa usarrihu kunna kuma zan sake ku sarahan jamila saki kyakkyawa kowace zan mata saki ɗaya ɗai amma ba wa annabi zai sakin ba kai yanzu matar da Allah ya saki wa zai ɗaura mata aure wa in kuntunna turidna Allah wa rasula amma ba idan kun kasance kuna nufin Allah ne kuna nufin manzon Allah ne waddawal akhirah kuma kuna nufin samun gidan lahira to ku yi hakuri da halin da kuka ga annabi a ciki wannan sai ya zama lokacin da wannan ayoyi suka sauka manzo Allah alaihi salam sai ya ba su zaɓi saboda sai na Aisha ita ke da karancin shekaru kuma ita ce ya aura budurwa sai manzo Allah ya kira ta ce to Aisha game da abin da ya auku kwanakin nan ga abubuwan da aka tattauna da ku kuma na ga dai har yanzu ba ku sauka ba to ubangiji na ya ban zaɓi kuma zaɓin ubangiji na shi zan ansa Ubangiji na ya ce, ‘In rayuwar duniya kuke so in sake ku, da aka kije ki shawarci iyayenki, idan sun yadda in sake ki in sake ki, in sun kin yadda kuma za ki zauna da ni, ki zauna da ni. Sai ta yi murmushi ta ce, Ya Rasulullah yanzu wajen zaɓin ka ne an yi shawara da iyaye? Fa inni ikhtartullah wa rasula. Ce ni na zaɓi Allah da annabi. To shi yasa sai na Aisha ta yi hakuri ta ce da yawa a gidan manzon Allah za mu ga jinjirin wata ya ɓace mu ga wani jinjirin wata ya ɓace mu ga wani jinjirin watan kwana sittin ba a kunna wuta a gidan annabi dan a dafa abinci ba sai hakuri da wannan rayuwar manzo Allah sai ba karshe karshe ne ya rinka ajiye abinci shekara gidan shi to ke ƴan uwa mai rigima da miji kullum ba abinci kin kai daraja Aisha ne kin kai darajar mata yan manzo Allah kin kai darajar sai na Fatima ne Allah ya kara mata yadda sai na Fatima da ta zo gun manzo Allah ya dawo yaki tana zuwa ta ce ya Rasulullah kalli hannuna hannu je ba goro manzo Allah ya sumbanci hannun ya tausaya mata sai ya Rasulullah na zo ne ka bani bawa wanda zai ɗaukar kai mun nika manzo Allah ya ce bari in baki abin da ya ji wannan fadiwa tace menene yace kullun da kullun da safe kike subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ki 33 da rana ki 33 da dare ki 33 yafi maki bawa kuma ta je ta hakuri karshe da yake in ka bi Allah sai ya ma sakayya wata rana Salman al-Farisi yake cewa manzo Allah ya aike ni in kira mai Aliyu in ce mai ya taho mai da Hassan da Husaini yace kawai sai na je na iske dutsen nika yana dutsen nikan alkama na zuba kanshi da kanta kuma dutsen nikan na nika da kanshi da na dawo na ce manzo Allah rasulullahi na ga abin ban mamaki gidan Aliyu kaji kaji kaji shi ai mala'iku ne ke musu nika su soya musu waina darajar Fatiman nan duk yanda yake ganin darajar sai na Fatima wata rana Allah ya ƙara mata yadda manzo Allah ya je yaki ya dawo sai na Ali ya dade gurin manzo Allah ita kuma nan ta shirya tana son ita ma ta je ta gaida manzon Allah da Ali ya zo mutane sun yawa sai ce mai ina son kai mai izini zan je in manzo Allah sanin da zuwa sai ce ki ya hakuri mutane sun yawa tace ka san dai in ya ganni zai saurare ni yace na ce ki hakuri sai ta canza fuska bata ji daɗi ba shi ba kawai ya canza fuska ya koma gehe ya zauna an samu matsala da sai na faɗi mata ankara shiwo matsayinta da ta ankara cewa sai na Ali ya canza rai sai ta zo ta duka ta ce Ali bata maka ran da nai ina roƙon afuwarka sai na Ali ya kauda ta biyo shi sai da ta mai wannan magiya tana kuka so saba'ir da ya ga tashi hankalinta ya ce to na ya ce maki kuma shirya mu tafi gun manzon Allah da aka shirya aka tafi tana zuwa ta shiga da yake ji manzo Allah basiran ne bi sabal gaibi qabla kiyani sai ya gane da matsala ce Fatima na ganki haka tace ai mun samu damuwa ne da Aliyu yace to maza maza ki koma idan baki koma kun shirya ba wallahi ba za ki gama da rahama Allah ba tace ya rasulullah mun shirya mun shirya suna cikin wannan tana ga manzo Allah sai Aliyu ya shigo tace ya rasulullah ai mun daidaita tsakaninmu manzo Allah ya sumbanci goshin shi ya sumbanci goshinta yace Allah ya hada mu zama da ku a gidan rahama to ke ɗan gidan wace ce zake ma mijin kilaifi ki ce ai tunda dai na baka hakuri ko ka hakura ko kada ka fara ko ke ɗan gidan wani annabin ci to da haka maza muna da matsala muna da matsala mata kuna da matsala to tunda matsala da matsala ta haɗu a daidaita inda kike so a kai ki level 10 a kai ki level 10 so in kin samu uku ya hakuri kai kuma so kake ka kai ta level biyar ko to ta hakura da uku ai ta tafiya haka wannan shine abin da zai ba mu zaman lafiya amma yawan sake-sake da yawan cin mutuncin mata da yawan wulakantar da mata yayi yawa a arewacin ƙasar nan wanda wanda Allah fa ya gaya mana na faɗa hadisin cewa ba mai mutunta mata sai mutumin kirki ba mai wulakanta sai mutumin banza to wanda ga yana bugun mace yana zagin iyayenta to bari ya haifi na shi shi zaka je yana cewa ai an mai wulakanci ko hannu yake zagi to kai ma ba ka zagi na wani ba Allah azzalimi inna allaha adil musulati min kunna ajran azima hakika allah ya tanada ga masu kyautatawa daga cikin ku ya tanada musu lada mai girma a wajen shi ya nisa annabi ya nisa annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin yadha'af laha al'adhabu min shay'in wa kana dhalika 'ala allahi yasira Allah subhanahu wa ta'ala ce ya nisa annabi to kaji lallashi kuma can cewa aka yi kulle azuwa shika saboda sun taɓa janibin ma'aikin Allah shi Allah na ɗaga ƙafa a ko'ina amma banda gubi ko'ina za ka iya ma Allah duk cin kashin da kake so ya kyale ka amma in ka taɓa allantaka ko nubuwa to za ka sha mamaki juwa can wani gun da suka taɓa mai Allah ya ce musu asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatun mu'minatun sayyibatun wa abkara wani ko Allah ya ce to in tazara alayka inna Allah huwa mawla in kun yi fito na fito da shi ba to Allah zai yaki da shi da jibrilu da mika'ilu da mala'iku da duk mu'mini za su goyi bayan annabi yau matan annabi sun taba shi da Allah ko ne hidimar san makaranta ne aka ce matar shi ta taba shi ashe ai duk ɗaliban makarantar sun dau makamai sun tai ai abin yayi muni to balle Allah zai yi to ya kara annabi Jibril zai yi to Abubakar Salihul Mu'min zai fito bayan haka duk mala'ikun Allah su azra'il duk za su kawo dauki an taba annabi da haka sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai kyala annabi a ko'ina ba, duk inda ya ga za a taɓa martaban manzo Allah to sai Allah ya yi magana. Kuma za ga Allah ya yi magana mai kaushi, me yake wannan zina yanzu na Rasulullah ya lahom? Azabun? Alimun ya ce. In ka taɓa annabi Allah bai kyale ba. Kalli matan shi yanda suke amma ji yanda suke ji irin kiran da ake masu. Me kuma Allah ya ce ya nisa annabi in kun tunna ai an ma danganta shi da su yau tun da sun taba annabi to su ba da Allah bane sai ce kulli azwaji ka yau matan ka zaka ga yawa matan ka ka ga musu su shiga taitayin su kenan to amma nan gun kaga da za a lallaba sai aka ce ya nisa annabi haba matar annabi mai ya ati min kunna bi fahishatin mubayyana duk wacce ta zo daga cikin da wata alfahasha mummuna nan bayan duk mata yancan na manzo Allah manzo Allah ya kira su ya ba su zaɓi cewa in suna son a rabu da su shikenan in suna son su zaɓi Allah da annabi shikenan suka ce sun zaɓi Allah da annabi to daga nan saboda sun zaɓi Allah da annabi kuma ayi Allah ya musu ta goma shi yace to tunda kuma kun zaɓi Allah da annabi to ni kuma daga yau annabin nawa na sa mai kyau la yahillu lakan nisa'u min ba'd wala an tubaddala Allah ya ce ya Rasulullah daga yau kai kuma tunda dai sun zabe ni da kai so ni kuma na sa ma gaddin aure kaka ƙara yin aure daga yau tunda dai sun zabe ka sun zaban to na sa ma gaddin kaka ƙara aure ka tsaya da su sun ishe ka kaga wannan sun goyi bayan Allah shi kuma Allah ya yi masu tukurci to shi Allah ya ce to amma wani da kakku ji an ce ba ku sakuwa ka san mace ko idan mace ta ji ba ta sakuwa kuma ya dalike kawa Allah ya ce to kawo ku ji cewa ba ku sakuwa mai yi atimin kunna bi bayan shi mu bayyana duk wanda daga cikin ku ya zo da wata alfahasha mu bayyaniya ya zama cewa tunda kin sa annabi ba zai sake ki ba ki rinka mai kudindine ba ki yarda da shi ko kina kin an san umarnin shi ko kina yi mai wani mugun hali Allah ya ce to nan ma ba zan lamunta ba duk wacce ta yi wannan yudha'afu lahal azabu da ifai to fa Allah zai ninka mata azaba biyu ne nan gun sai Allah ya dauko su sai ya musu irin hukuncin maza ai mace komai za a yi mata ai rabin da namiji ne ko to nan gun tunda annabi suka taba Allah ya ce to na mai da ku maza zan muku hukuncin maza da ifai ne azninkin azaba biyu zan muku saboda ne saboda sun taba annabi alaihi salatu wassalam wa kana zalika alallahi yasira Allah yace kuma yin azaba ninki biyu wannan abu ne mai sauki a gun Allah da kun ce za ku taba mutuncin annabi alaihi salam to Allah zai fito na fito da ku subhanahu wata'ala da haka ƴan uwa idan mun kula da kyau nan fa duk Allah na ƙara bayyana mana alƙadarin manzon Allah yanda a waje an walwala alƙawari ga abin da Allah ya to cikin gida ma da mata ke nema su kawo abin da bai kamata ba su ma ga yanda aka yi da su to amma in cika da cewa a gane mata nan na annabi alaihi salatu wassalam duk wannan abubuwan da suka yi can baya Allah yana ce mana wa azwajuhu mato matayen manzon Allah iyayen mu'minai ne to ka kaddara cikin matan nan radiyallahu anha da aka yi maka innaka shi in ka ji wani zai zage ta kai ka saka baki ka kaddara Aisha ta haife ka ko Zainab ta haife ka sai aka ce ga abin da suke ba annabi he wani ya koma gehe zai zage su har da kai ciki dan kirki bai zage kuwar shi dan banza ke zage kuwar shi ko zuwa kai ka iske ana faɗa da innaka da babanka ka san innaka ce ba ta da gaskiya to duk inda ka je teburin mai shayi kace a in dai magana Allah za a yi in dai magana gaskiya za a yi inna ce ba ta da gaskiya to duk tashi za a yi a bakka amma ita ba da gaskiya to da ka iyayen matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo su ne dan a koya mana zamantakewa ta aure shi yasa Allah ya kawo su ya dora musu wa'annan halan su ma da kansu idan sun yi wani abun zuwa suke suna kuka suna neman gafara ga Allah amma ne Allah ya kaddara makaranta ce sai an koyi haka da haka Allah ya tsara mata annabi yadda dukkan matayen manzon Allah yadda tuni ba mai bata matayen manzon Allah sai lalatacce fasiki wanda bai san kima addinin shi ba idan ka ji mutum yana taba matan manzon Allah to kai tsaye fa annabi ke taba yanzu misali sai aka ce mutum in na shi wata tsohuwar karuwaci sai baban shi sai ya shahada ya aure ɗaya aka haifai da Allah ko tafiya kake ka ji an ce Allah tsine mu tsohuwar karuwa da wa ake to amma da kai ake saboda in naka ta taɓa yi amma ba za ka so ba to kuma sai a ce innaka mata annabi annabi yayi wafati yana mai yadda da ita musamman sayyidatuna Aisha wadda hadisi ya tabbata cewa manzo Allah na rungume a kirjinta yayi wafati yana rungume kirjinta to sai a zo a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jingina a kirjin wata wadda kace ba mutum ya kirki ba ya koma ga Allah wannan mutuncin wa ka taba sai aka ce babanka limami amma ya mutu gidan kafirai da Allah ko sallar jana'iza ya je ba kaskanci to in ka taba matan annabi annabi ka taba in ka taba ƴaƴan annabi annabi ka taba in ka taba sahabban annabi annabi ka taba da aka mu shiga taitayen mu musamman mutanen mu irin sababbin karatuttukan nan da ke zuwa na an gano hadisai an gano hadisai wallahi duk karatun da duniya za ta to tana an san tsaraban na 'yan baya 'yan magabata ne. Nan gun na faɗi wani karatu, yake cewa an tambayi Imam Ahmad, aka ce mai mutumin da ya haddace hadisi dubu ɗari zai iya bada fatawa? Ya ce wannan almajiri ne mai neman karatu. To dubu ɗari biyu bai ce to ya fara fahimtar karatu. Dubu ɗari uku bai ce to zai iya bada fatawa ya kuskure ko ya daidai. Yanzu din Najeriya wa ya haddace hadisi dubu ɗari uku. To amma wa wannan malaman da ake tambaya akwai wanda ya haddace hadisi fiye da dubu ɗari kaza to yanzu duk ba su gano ɓanna ba sai mu ne yanzu masu karatu cikin cokali za mu gane ɓanna da ka mu shiga taitayen mu wallahi wallahi sababbin karatuttukan da malamai suke yi mana yanzu wallahi sai mu ranka tacewa wallahi wasu karatuttukan ni in na ga musamman in na buɗe waya da na ga wani karatu ne ɗan tsakallan bakin malamin ko wannan malamin bai shaye-shaye kuwa wallahi akwai wanda in ka in ka ji ya ballo da shi kai wannan wannan ko bai dan shaye-shaye ka hin yazo ya hawo min barin karatun nan mu shiga taitaye mu Allah ya gyara mana ina ganin za mu kwana sai Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ka ba mu albarkar Ramadan Allah ka sa muna daga cikin bayan da aka yanta ko mu ƙara samun falala Allah da rahama akwai tambaya alaikum salam to na'am aka ce salamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa yin rahmatullah tsarace a cikin azumi yin tsarace tsarace sarace na'am azumi na'am yana kai azumi to shi sarace dai ba abinci bane da ake ci ko matsayin sarace zai iya zamowa kamar irin matsayin a shaƙa wani abu ko turare da sauransu ba ci ake ba to amma kuma yana kewaye jiki ko ina to ni gaskiya ban san wani hukunci da zan halatta shi ba ko ban san hukuncin da zan haramta shi ba a je a tambayi wasu malamai na'am na shi kuma ba shi siri na'am ne a ciki na'am daga an gama a cikin a shafa wa kan siri har yi shi a shuka ko kuma kai
to shi irin wannan abin da ake shafa wa mutum an yi mai aski shi ma dai bai wuce matsayin turare yawa shi ma dai kaman zai zama shi kaman ma turare ne ai wani abu ne zaka ji tashin shehita turare in ka shaka ai makaruhi ne shi ko amma tsirace in kai shi ai har makoshin ka zaka iya jin dacin shi ko to za to zaka da wannan malamai ya kamata a tashi amma dai wannan kaman an ma aski a fesa ma wannan abun wannan ba zai zama da laifi ba amma shi ma a bashi yana iya zama a babin tsirhanci insha Allah alhamdulillah wa alaikum salam na'am A'a to ai shi ya san yanda zai yi kuma yanda ba za su gane ba ko? Eh ba sai ya san da yanda yanda ba za su gane ba. Yawa hikimomi ne dai ai dai ai dai a zauna lafiya. Yawwa. Allah ya mana muwaffaka. Allah ya biya dukkan bukatun mu. Allah ya yarda da mu, Allah ya yarda da ayyukan mu. Alhamdulillah ƴan uwa akwai kun san ni da yawa ina da wani abu. Sai mutane su ta ganin kamar na zama wani bahago bahago. Ni in mutum ya yi min alkhairi bayyanawa nake. manzo Allah ma yace man sana ilaikum ma'rufan tukafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'u fa Allah la to akwai wani daga cikin mutanen mu nan wani Alhaji Ahmadu Ardu wanda yake gida can dan daji da yawa dai mutane sun san shi to Allah ni hikima Allah ni so biyu na taba ganin shi daga yau da na gan shi sai wata ran da na gan shi wancan lokacin ban ma yau ma ni ban san shi bane ban san shi ba to akwai nan akwai alhaji salihu namu nan na- na alhaji yaro turan ne ya ce ma akwai wani tallafi da ake ba masallatai ana dan ba mutane abinci da sauransu ya gaya mun cewa to bana sun sanya hadda masallacinmu na gidan sarkin kararaya da salihina da aka da sassafen nan suka zo aka kawo min takarda muka je aka anso buhunan shinkafa da buhunan masara aka zo dukkan mutanenmu da ke sallah a masallacin nan kowa ya samu gwargwadon abin da zai iya samu to da haka abin da alhaji ahmad arɗaɗin na yi mana mu ba za mu ci ba za mu abin nan mu goge baki ba Allah ya saka mashi da alheri Allah ya kara mashi arziki Allah ya kara mashi arziki Allah ya kara mashi arziki hanyoyin da yake samu Allah ya kara faɗaɗa mai su abubuwan da yake jin tsoro Allah ya kiyaye shi idan ma'aikacin gwamnati ne to Allah ya kiyaye shi ya kara mai babbar kujera idan kuma ɗan kasuwa ne Allah ya kara ma kasuwancin shi albarka Allah ya mai albarka in iyayen shi na nan Allah ya sa ya rabu da su lafiya in kuma ya kusan kowa zuwa ga Allah to wannan abubuwan da ya mana na alhairi Allah ya kai masa sakamakon dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye shi ya kiyaye mu ni duk wanda ya mun abun alhairi faɗi nake yi yau in ko baka yi mun ba ban zagin ka ba ruwana da kai na san cewa hidimarka daban tauda ba amma wanda kai mun zan faɗi wannan dan dutse ban faɗi ba to duk wanda ya zan faɗi ni haka nake Allah ya saka mai da alhairi mu karanta kul wallahu kafa bakwai bakwai hadiya ga iyayen shi Allah ya jaddada musu rahama